الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله مدوكاكين سلكينا بام الأباري Allah yana cewa wai za ƙila lahumu yayin da aka ce da su ita bi'u ma an lahu ku bi abin da Allah ya sauƙi a gare ku ƙalu suka ce bal na tabi mu dai za mu ma waje da na alaihi aba ana abin da iyayenmu suke kai ƙala ta'ala sai Allah ya ce a أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله يقول آه يتبعونه شين ينزع يقع به walau ka shi ko haƙiƙa hedan yana kasancewa ya da uhum yana kirawo su ila azabu sa'irin izuwa ga azabar wutan sa'ira mujibat wanda tana wajabta la ai ba ku abin su ba wa man yuslim wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwatil wusiya wa ila Allah aqibatul umur wa man yuslim wajhahu duk mutumin da ya mika fuskokinsa ila Allah izuwa ga Allah ai ya kabila ala ɗadi wanda ya gabatu zuwa ga Allah biyayya wa huwa muhsinin wannan shine muwahhidi mai ɗayanta Allah faqada haqiqa istamsaka yayi riko bil urwati da ragama uzqa mai ƙarfi bid darabul awsaqu da gefe mai ƙarfi ne igiya alladhi la yakawu inqiqahu wanda ba a jin tsoron inqiqahu yankewansa wa ila la zuwa ga sarki Allah aqibatul umuri ƙaryan al'amara yake kasancewa marjuwa dukkanin makoman al'amari yana ga Allah wa man kafara wa man kafara fala yuzin ka kufru ilaina marjuhum fanunabihum bima amilu inna Allah alimun bi zati sudur wa man kafara duk wanda ya kafirce ma Allah ya Muhammadu fala yuzin ka kada ya ka taban zuciya kufuru kafircin sa la ta tamma kada kai bakin ciki bi kufuri da kafircewansa ilaina marjihum makomansu tana tana gare mu fanu najihum za mu ba su labari bima amilu da abin da suka aikata inna la sana ubangiji alimu masani ne bi za ta suduri ga abin da ke kira sunan bayi ai mu ma biya bi ma biya da abin da ke ciki ka gairi kamar wani gaba mujazi alai Allah zai yi sakayya da abin da bawa ya aikata numatihum numatihum qalilan summa radaruhum ila azabin galil numatihum Allah ya ce za mu je da su dadi fi duniya anan duniya qalilan yan kadan ayyama hayatun kwanakan rayuwarsu ta duniya summa radaruhum sannan za mu buƙatar da su fil akhirati a lahira ila azabin galizin izuwa ga azaba mai kauri wa huwa azabun nar ita ce azabar wuta la yajiduna anhu mahizan ba za su samu wani mataɗa ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun wala yadda lawal qasam ne sa'alatahum da za ka tambaye su ka ce man kalaka samawati wal arda waye ne ya halicci samai da ƙasai la yaquluna da za ka ji ko kafiri ne za ka ji ya ce Allahu Allah ne za ka ji ya faɗa haka kun to ka gaya musu in dai kun san Allah ne ya sama da ƙasai ba za ku ce gunkin ya ba to alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga sarki Allah ala zuhurul hujjati bisa ga bayyanawar hujja alaihim a gare bi tauhidi da dayanta Allah bal bari magananka aksaruhum mafi yawan su la ya'lamuna wujubahu amma ban san cewa hakan wajibi ne alaihim a gare su ba lillahi ma bin samawati wal ard inna allaha huwal ghaniyyul hamid lillahi na Allah ne mallaka ne na Allah ma fi samawati duk abin da suke cikin sammai wal ardi da wanda suke kasai mulkan mulki ne na Allah wa kalkan halittansa ne wa abidan bayinsa ne fala yantahi bil ibadati fiya bi ghairihi bai ka cancanta a ce a nan duniya an bauta wani idan ba Allah ba inna Allah huwa gani amma Allah mawadaci ne an kalki ga halittarsa da duk za su ki bauta wa Allah Allah ya wadata da bautan da halitta suke masa alhamidu kuma sarki abin godiya almahamudu fi suni abin yabo daga cikin ayyukansa walau anna ma fil ardi walau anna ma fil ardi min shajarati naqlamu wal baru yamuduhu min ba'dihi sabatu abhurin ma nafiyana kalimatullah inna allaha azizun hakim Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ma fil ardi da dai dukkanin abin da ke bayan ƙasar nan min shajaratin na itaciya a ƙalamin a yanke ta a yi alƙalama da su walbaru koguna wanda suke duniya ya mudduhu a mai da zuta wada min badi bayan kogin duniyan ma saba'atu abu hurin a nemi wasu kogi kamar na duniyan guda bakwai midadan su zama tawada a dinga rubuta zancen Allah ko a dinga fassara abin da Allah ya faɗa ma na fi da kalimatullah zancen Allah ba za a gama fassara ta ba za ta ƙare ba al-mu'dir biya wanda aka fassara da ita an ma'alumatihi daga sannan sa bika tabati bi tilkal aqlami a dinga rubuta su da wannan alqalama bi zalikal midad da wayannan tawadori walau akthar bin zai ko da tawadan ma zai yawa kogunan su yawa itatuwan su yawa li'anna ma'alumatu ta'ala domin sannan Allah gaira mutana yadin ba kai su mata Allah yi sanin sa ba irin na mutum bane alimin ne bi jami'il ma'alumati محيط علمه بما يجري في تقوم الأرضين إلى أعلى السماوات لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل يعلم الدبيب النملة السوداء على سكرة السماء في ليلة الظلماء ويدرك حركات الذر في جو الهواء ويعلم السر وعطفها ويدلل على هواجس الرمائر وحركة الكواتر وكفية السرائر بعلم قديم أزليم لم يزل موصوفا به في آذان الآذان لا بإلي متجدلا حاصلا في ذاته بالهلول والانتقال to sannan Allah ɗin za su wanzu amma alƙalaman nan da aka faɗa za su ƙare kogunan za su ƙare ba su rubuta goma ɗaya daga cikin abin da Allah ya faɗa na saninsa ba inna Allah inna Allah azizul hakim inna Allah sanin ubangiji azizun mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da zai gajje da Allah hakimin kuma Allah gwani ne la ya kare da shayin babu wani abu da zai fita an ilimi gabanin saninsa wa hikimatu da kuma hukuncinsa ma kalqukum ma kalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida ma kalqukum Allah ya ce halittan ku ba komai bane wala ba'sukum ko tayin da za a muku bayan kun mutu illa ka nafsin wahida kamar a ta da rai ɗaya ne duk duniya da wanda suka mutu zamanin anaba adama da wanda zan da za a yi tayin kiyama za a haife su duka wai ba ɗaya bayan ɗaya ba ku daina ganin yawan ku yanda gazan za a tada rai ɗaya haka abin yake kalgan wa ba'zan li'annahu bi kalimati kun fayakun daga ya ce kun shikenan fa yakunu komai ya kasance inna allaha domin ubangiji Allah sami'un basir sami'un matabaji ne ya zama kullum mazmaun yana jin duk wani abin sauraro basirin Allah masani ne yabziru kullu mubzirin yana ganin duk wani abin gani la yaqulu shay'un an shay'un ba wani abu da zai shagaltar da Allah ga yin wani abu wanda Allah bai san da shi ba alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa dhakkara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allah bima ta'maluna khabir alam tara wai shin baka sani bane ya mukadiba ya kai abokin magana an Allah sani Ubangiji yulijin laila yi ne zarkin da yake shigar da dare fin nahari cikin wuni idan ko tawili za a yi sai ga kafir ya yaga cikin musulunci wa yulijin nahara Allah yakan shigar da wuni ya dukulu fi laila cikin dare in ko tawili za a yi masa to sai ga musulmi ya yi ridda fa yazidu kowanne yana karuwa kullum minhu ma ga dan uwansa bima na gaza min al'akari idan an rage wannan wannan zai karu idan an rage dare zai ga wunin ya karu idan an rage wuni kuma daren sai ya karu haka shi ma ranan a zamanin zafi kamar yanzu ranan ta fi damun mutane ana rage kilomita ɗari biyar ne ta yi ƙasa idan zamanin ɗari ya yi sai ga ba a jin zafin ranan sai a ɗaga zuwa kilomita ɗari biyar amma ta ƙarƙashin ƙasa inda take ficewa to wannan sai ta zama kusa saboda in zamanin ɗari ne yana jab da ƙasa ita rana shi yasa zamanin ɗari idan ka ɗebo ruwan rijiya za ga yana da ɗumi saboda ranar tana kusa zamanin bazara kuma tana nesa da ƙarƙashin ƙasa shi yasa zamanin bazara kamar yanzu ka ebo ruwa sai ka ji sanyi saboda ranar ta yi ƙasa sosai ba ta kusa to Allah ya ce wannan aiki ne na Allah wata karan shamsa Allah ya ce mu muka hore muku rana ta ninka duniya sau dubu da ɗari ɗaya wal kamara Allah ya ce mu muka hore muku wata ba ta da hasken kanta tana amfani da hasken rana kullum minhu ma dukkanin su biyun da ranan da watan ya jari suna gudana ne fi falaki a cikin falakinsu ila ajalin musamman zuwa ga lokacin da Allah ya yi ba idan kwanansu ya kare su ma mutuwa za su yi kuwa yau mal kiyama da ranar gobe kiyama gaba ɗaya ma guri ɗaya za a tara su wajen miya shamsu wal kamar wajen miya shamsu wal kamar ya ƙulu linsani yau mai zinai na mafar to ka ji ranar tayin kiyama idan ya danno za a ga da rana da watan duk suna guri ɗaya a ran nan ne mutum zai ce ina ne gurin gudu to a lokacin mai aukuwa ta auku wa annan laha wa annan laha bima ta'maluna kabir wa annan laha ku sanin ubangiji fa bima ta'maluna ga abin da bayi suke aikatawa in ma kairan in ma sharran ko ya zama alkhairi ko ya zama sharri kabirin Allah zai bada labari dan Qur'ani ya faɗa yau mai idin to hadisu yawma idin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awhidaha in dai ranar gobe kiyama yayi duk abin da ka zantar Allah zai baka labari ubangijin ka zai ma wahayi ya ce kayi kaza kayi kaza to wannan rana tana nan tafe zalika zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi al-badil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir zalika wancanan al-mazkuru abin da muka ambata muku bi anna Allah ku sanin ubangiji huwa al-haq shine zarki na gaskiya as-sabitu matabbaci wa'annan mata da una kaga wani Allah wanda kuke bauta masa shine gunki min dunihi koma bayan sa albani da ƙarya ne azzairu mai gushewa wa'anna Allah ku sanu ubangiji huwa al-aliyu shine madaukakin sarki ala kalqihi bisa ga halittar sa bil qahri wajen ranjaye al-kabiru ay al-jimu shine sarki mai girma abin girmamawa ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ألم تر ويشن بكوزني بني ألم تر باكو أغنيني أن الله أبنجي أن الهلك كدوة زرقين روا تجري الله يتنا قدانا في البحر أشكين كوجي ونن قدانا تجري يكي بنعمة الله دنيمر أبنجي شكرا tunda idan ka jefa dutse za a ga ya fada tsilif cikin kogin ga abin da nauyin ya kai nauyi yana gudu wannan iko ne na Allah Allah ya ce ba da banza ba abin da ya sa maka bar jirgin ruwa yake gudu cikin kogi yadda yake so liriyakum domin mu nuna muku ne ya mukadi ne ya ku abokan magana bi zalika da ganin jirgin min ayati wasu daga cikin alamomi na ayoyin ubangiji inna fi zalika kaga cikin wannan kaga jirgin ruwa yana gudana kan kogi la ayatin ibran aya ce ta lura li kulli sabirin ga duk wani mai hakuri an ma'asin gabanin sabon Allah Allahu Allah ga Allah shakurin mai godiya li ni'mati ga ni'mar ubangiji wannan ta yi aya wa idza gashi wa idza gashiyahum mawjun kazulali da'u Allah mukhlisina lahu din فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجاد بآياتنا إلا كل كثير كفور الله ما دوغا ينزل كيجي وإذا غشيهم يا إن ديل اللي على كفار يدوغا كأكن كافر موج كنفة كالظلال يزما كمان دوزي أي كالجبال التي تذل من تحتها وند أنا إن وانتوا أكركهنتا a lokacin da kumfa baki kirin ya ɗaga zai kife wannan jirgin ruwa Allah ya ce duk wanda yake cikin wannan jirgi da'awalla wanda ya subhanallah ya kaga yana yi wanda ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana yi mukhlisina lahu dina ana tsarkakewa ana kira Allah kadai saboda lokacin an hango halaka duwawun bi an yin jin kowa yana addu'a Allah ya fidda hi lafiya la ya daƙuna ma'ahu ba a tara Allah ba a kira Allah da wani a lokacin Allah tsura ake kira Allah kadai haka ake yi ko jirgin sama ma ta yaya makale ka gani kowa Allah yake kira fala ma na jawm ila albarri Allah ya ce yayin da muka tseratar da su fili kumfan nan ya zo shuwu jirgin ya dan hankada ya hankada kumfan ya zama babu Allah ya sauka da mutane lafiya fa minhum maqtasi sai ka gani mutane suna ta gaita a direba yayi kokari ai ya nuna gwaninta ai ba dan yayi kaza ba to ka gani an tara Allah da wani ai direban har yake aduwar a wannan lokaci muku tafi mutawassi da bainal kufr wani wani dan takaita tsakanin kafirci da imani wa minhum baqi ala kufr wani ko yana kan kafircin sa yace kai ai an yi kokari ai to Allah yace wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa ne yake jayayya da ayoyin mu ba min har in ja'u min al-mawji ne tserar da bawa daga cikin wannan kumfa illa kullu katerin sai dai duk wani mutum mayaudari gadar mayaudari kawurun mai butulcewa ni nimatin layi ta'ala da niman Allah shi yake jayayya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa kashawu yawman la yajzi walidun an waladi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
yana ne ba? To Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya aiwan nasu, ya ku mutanen birnin Makka da ku na yanzu da kuke sauraron karatu. Allah ya ce, ita ku rabbakun ku ji tsoron Ubangijin ku fa, waka yau ku tsoraci, yoman wata rana, la ya jiri ya ani yuguni baya wadatarwa, walidin mahaifi, an waladi ga ɗansa sha'an ga wani abu. a wannan rana za ka hangi mahaifinka ka je gunsa ka ce baba ni ne fa ɗanka wane ya ce na san ka ƙwarai baba ni ne wane yau za a auna kayana ga alhaki ɗaya lada ɗaya nake ne ma ce kai ta muka ban guri wace ka zo gona ta kaina nake yi wala mauludin huwa jazim an waladihi uba ya zo gun da wane ya ce ka gane ne ce na gane ka mana ni ne ubanka ya ce ƙwarai haka ne ni ne mahaifinka ni ne ne ka kara kaza ya ce kwarai haka ne baba a wannan rana ne ɗana wane lada ɗaya gaza min ka taimaka ta kai baba tafi kaman guri ta kai na nake to ba a haka sai ranar gobe kiyama eh inna wa'adan lahi alƙawarin Allah haƙun gaskiya ne bil ba'sa na tayin kiyama wannan lokaci yana tafi wala ya gurannakum la hayatud dunya ku daina bari wannan rayuwa ta duniya ta rude ku an isami gabarin musulunci kun sa harkan duniya gaba kullum wala ya gurrana ku kada ku bari ya rude ku billahi ga Allah fi ilmihi cikin sanya wa imalihi da jinkirinsa da yake muku algururu mai rudi shine shedan kar ku bari shedan ya rude ku kuma ta da lahira wannan rana tana nan tafi alƙawarin da aka yi na za a tsaye da ita gaskiya ne tana nan ta kusa zuwa kada ku bari lamarin duniya ya rude ku kuma ta da ita inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za takasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi aradin tamut inna allaha alimun kabir inna allaha allah madaukakin sarki inda hu ilimin sa'a yi ne san lokacin da za a yi tayin kiyama tayin kiyama hakika za a yi ta amma yau ne za a yi Allah ya sani ran da za a yi kuma ranar juma'a ce wacce juma'ar ce Allah ya bar wa kansa sani yasa ko sallah za ka jana juma'a haji babban rana babban rana to rana ce wanda za a tara halitta guri ɗaya mace ta gumu Allah ya sani rahin sanin ranan alkhairin ne ga bani adam dan da za a ce ma za a yi tayin kiyama shekara ɗari yanzu hankalinka zai fara tashi to gayi ba za ka yi ɗarin ba amma saboda rayin sanin sai ya zama rahama mai godiya gode wa Allah duk abin da Allah ya ce kar a san ya boye rahama ce sanin ta din baya jawo alkhairi ga mu bani adam wai na zilil gaiza Allah yi ne zan lokacin da za a sauke ruwan sama bi wakatin ya alamuhu da lokacin da za a sauke ba wani mahaluki da zai ce lokaci kaza za a yi ruwa ƙarya yake Allah shi ya sani in ya ga dama lokacin da kana tunanin za a yin sai ya fasa a lokacin da baka tunanin kuma sai Allah ya sauke kayansa bayan haka ma kuma iya adadin ƙwayen da za a sauke Allah shi ya sani mutanen gari kaza za a yi ƙwaya kaza mutanen kaza ruwa ƙwaya kaza haka Allah ya sani idan za a sauke ruwan da kankara ko ba kankara Allah shi ya sani ruwan zai zo da iska ne ko tsuran ruwa za a zubar Allah shi ya sani ruwan na dare ne za a yi ko na rana Allah shi ya bar wa kansa sani to irin wannan ilimin ya tabbata ga sarki Allah ana ruwan za a yi mugayen cida ne manya-manya ko ba cida Allah shi ya sani za a yi walƙiya ne wanda zai taro da bayi hankali ko ba za a yi ba Allah shi ya sani a wannan ruwa da za a yi aradu zai faɗo ne ko ba zai faɗo ba to Allah shi ne masani saboda haka lokacin da za a sauke ruwan sani Allah shi ya zan komai wa in min shay'in illa indana وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر Allah ya ce معلوم wa in min shay'in babu wani abu wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ya ce illa indana kazainu taska tana hannunmu zub da ruwan sama baya hannun kowa yana hannun Allah eh kuma Allah ya san adadin ruwan da yanda mu muke ga kwaya haka mala'ikun da suke sauke ruwa suke ganin kwayan ruwa sun san kwaya kaza ne teku kaza yana da ruwa kwaya kaza Allah ya sanar da su ku daina biya maganganu irin na masu geography sai ku mutu ba ku da imani ana gaya muku Allah ya ce ni nake sauke ruwa wani mahaluki ya ce ma tiririn kogi ne ka yadda ka mutu ba imani kaddara ma hakan haka ne Allah ya faɗa akwai maganan wani akan maganan Allah to bare ma ƙarya suke ƙarya suke ba gaskiya bane Allah yana da iko shi yake ruwa ba tiririn teku bane a lokacin da ya ga dama zai sauke mu da Allah ya ce mu karanta mun karanta mun san inda ake ruwan wani kogi ne a ƙarƙashin al'arshi ba duniya kogin yake ba mala'ikan kuma abin da yake ebowa a ruwan guga ɗaya ne sai Allah ya ce a yi bajar ɗin wannan guga ɗaya shi yake zubarwa har izuwa ga kwana ɗari shida kwana ɗari uku da sittin da biyar in dai a nan ba a ruwa wani gurin ana yi nan ba a yi nan ana yi kuma sai Allah ya baje a yi bajar ɗin ruwan inda roƙon Allah ku ya yawa sai a duba damunan wasu gurin ma a yi muku idan roƙon Allah ku ya kaɗa a ɗau damunan na kuma a kai wani guri can ma ba kwa gaya Allah nan ma ba kwa gaya Allah ya ɗau ruwan ya je zuba shi a teku aikinsa ne idan kun duba ruhul bayani za ku ga wannan bayani da muka gaya muku kogin a gargahin al'ari yake ɗanɗana ba ya kama da kowane tekun duniya ba in ko tiririn teku ne za a zub da ruwan sama to ya yi gihiri bature ya faɗi ai duk tiririn abu zai zama jinsin abin to wannan ruwa ne mai zaƙi yi ba wancan ruwa ne mai gizi- mai zarɗi kuma a ce tiririnsa ne dole tiririn ya zama jinsi irin nasa ya zama yana da yana da zartsi saboda ku daina ɗauka irin wayannan maganganu yanzu ga nan duk mutane an mai da su bokaye menene dalili ba kwa kwa sauraron rediyo yanayi ya nuna guri kaza za a yi ruwa guri kaza za a yi yanayi kaza waiza na duniya suna faɗa an yi kaza kurin har ka yadda za a yi in mutum zai fita a mota aka ce guri kaza za a yi ruwa sai ya fasa ya ce za a yi Allah ne ya gaya mana za a yi mutum ne amma idan ka yarda tsafi gaskiya mai yi tunda ka yarda abin da ka yarda ne wanda bai yarda ba zai kunyatar da su sai Allah ya kunyatar da su ba na manta ya kara biyu ko uku ya wuce muka je mota muka je Kano da motar mu Ah, sai wanda yake ja na ya bude rediyo yana budewa suka ce to a sararin Kano a yau a Kano iska za a yi da alamun hadari abin da za a yi Kano ya ce wallahi ƙarya suke in ce bari ka ga Allah zai kunyatar da su nace Allah ka nuna min ƙarya suke ban bar Kano ba aka dinga kecewa da ruwan sama sai na gaya wanda yake ja na nace yaya ka gani yace ka sun tabbata ƙarya amma kai ka yadda hakan ne to in Allah yana magana a bar maganan kowa a ji me Allah yake cewa hi yayi mu abin da muke tunanin mun sani hi yasa a kwarkwalwar mu to Allah ya ce ga yadda nake kaya na a zuba masa iko ikon Allah sai kallo amma Allah yana mutum kai ma mutum wai kana cewa za a yi kaza Allah ya ce kaza lokacin da za a sauke ruwan sama da lokacin da za a yi da yanayin sa Allah ya ce ni na sani to sai ka ba wa kanka daraja ka ce Allah mun yi imani kai ka sani wa ya'lamu ma fil arham ويعلم ما في Allah ya ce ni na الأرحام san abin da mahaifa ta kunsa to idan kun duba wannan ma sai ga mutane suna so su ja da Allah yi mana ba ka ga duk in ka je kasan turai me ake yi ka je bature cikakke za a ga yana da ɗa biyu ɗansa namiji sai ƴarsa mace haka yake duk lokacin da aka ɗau ciki in aka auna masa a na'ura ya ga namiji ne da yana da namiji ɗaya sai a zubar da cikin kuma ana nana na aka ɗau ciki wanda zai zo mace ne na'ura ya nuna mace ne sai a bari yake nan wannan mace wannan namiji sai an kakkaye rayuka ake kai wannan munzulan ba ka ga ɗayan ya fi ɗaya girma sosai yi mana ai abin da yake mahaifa ba wanda ya sani sai Allah tambayoyin da mu za mu yi musu su ba su sai su sani ba sai a tambaya ka ce kai ma ka sani ya to yi wannan yaron da za a haifa kafiri ne ko musulmi tambaya na farko na biyu dan aljanna ne ko dan wuta mai dogon kwana ne ko mai gajeren kwana ba ka sani ba abin da ka sani kurin abin da aka haska ka gani to a bar wa Allah sanin sa kur eh in mutum ya ce ma ya sani in maza wannan tambaya yi wanda za a haifa dan wuta ne ko dan aljanna ba ka da masaniya a bar wa Allah mai gajeren kwana ko mai dogon kwana wannan ba layin ka bane ba kai ka sani ba kafiri ne ko musulmi ba ka sani ba so da haka Allah ya ce wa ya'lamu ma fil arham Allah ya ce mun muka san abin da yake mahaifa amma ta maza ne kun sha ne mushkili ne matsiyaci zai zo duniya ko mawadaci ana ma tambaya tunda ka sani matsiyaci zai rayu ko mawadaci mai mulki ne ko talaka malami ne ko jahili to wannan ba layin ka bane a bar wa Allah shi ya san abin da yake kunshi a wannan mahaifa sai Allah ya faɗa zakarin awunsa wala ya lama ahadin min salasa gairin lahi ta'ala ba wanda ya san wannan daga wannan guda ku sai Allah wa ma tadari nafsun wa ma tadari nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadari nafsun babu wani mai rai wanda ya san abin da za a yi da shi gobe a yau da ka san yau goben a bar wa Allah da kai za a je jana'iza a je a binne ka a za ku je ku raka wani ya ku binne wani haihuwa alkhairi ne zai biyo bayan gobe shari Allahu alamu ba ma goben ba sa amma guda uku muke da yi lokaci na ɗazu da ya wuce mun ci riban sa ba mu ci riba ba ya wuce ya tafi a wanda muke a yanzu muka sani daga nan zuwa awa ɗaya gaibu ne Allah ya sani baka san abin da ake awa da zai biyo baya me za a yi baka sani ba awar da ta riga ta wuce kuma har shekara dubu ba za ta dawo ba kai azaranta in kai bi Allah to in baka ba ma ta tafi shine masu roƙo idan sun zo suke cewa in mutum za ka bayi maroƙi zai ce yau ake gobe to a bayi a bayi in za a bayi a yau ka ce gobe zan baka akwai kuɗi na ce yau ake yi gobe sai labari eh ko mutuwa za ka yi ko yi mai roƙon mutuwa zai yi bai yadda ba kuɗin za ka bayi ka bayi yau a bikin ka ya zo a yi a yau a gama to wa ma ta dari nafsin wa ma ta dari nafsin bi ayi aradin tamu ko ma ta dari nafsin ma za ta kasibu gada gobe baka san abin da za a yi da kai ba ai min khairin wa sharrin ya alamahu Allah ta'ala Allah shi ne masani wa ma ta dari nafsin babu wani manumfahi da ya san bi ayi aradin ta mutu a wani lardi ne zai mutu babu shi kana tunanin za ka mutu a Najeriya sai ka je can wani ƙasa Allah ya karɓi ranka a can za ka mutu wani yana tunanin zai mutu a gida sai a yi hatsarin mota a hanya ya mutu wani yana tunanin baya so ya mutu a garinsa zai mutu sai a kai can wani yana tunanin a can zai mutu sai a dawo da shi gida ya mutu wani yana hannun Allah a zamanin wato da ya gabata a zamanin annabi Suleiman mun samu hikaya kuma an samu wani bawan Allah shi ba da aiki sai yi wa mala'ikan da yake jiran rana addu'a kullum yana addu'a wannan mala'ika da yake jiran rana ya tambayi ubangiji ya ce a ubangiji ina jin ƙarin ƙarfi da jin daɗi a jikina biye da da ya ce akwai wani bawan mu shi ne yake maka addu'a yi ne Allah ya nasu kuma wannan jin daɗin ya ce Allah ba ni izini mana na je ne abuta da wannan bawa ni ma Allah ya ce na baka izini ka je ya zo suna abuta shi wannan mutumin sai roƙi Allah ya ce da wannan mala'ika ya ce waye kai ai ni ne mala'ikan da nake kula da rana na ji kai kake min addu'a ina samun ni'ima da jin daɗi a sanadiyarka ya ce to abin da nake bukata da Allah ka roƙa min Allah ni ka kai ni kan rana ka ajiye ni can gurin sama da kan rana ka ajiye ni yace ba ma yi sai da izinin Allah ai da ya roƙi Allah ya ce tun da yana bukata kai can sama ranan ka ajiye aka yi haka ajiye shi ya ce don Allah kuma ina so in tambaye ka yanzu kwana na ya kusa karewa ne ko da dogon kwana na a duniya ya ce wannan abu ne wanda ba zai yoyi ba sai dai ni ma in je in duba masu duba allon Allah sai je samu mala'ika mai zare rai ya ce akwai wani bawa mai suna wani a duniya shine yake so ya ga yaya kwanansa da yawa ne ko da tsawon ce mu je mu ga allon ana karanta lauhil mahudi ana karantawa sai aka zo kansa sai mala'ikan ya sun koyar da kansa ƙasa yake aiki da ai yanzu maganar da muke ma mutumin naka kwanan sai ya kare kwanan sai ya kare sai dai abin da yake biyo baya to ba zai yoyi ba sai an ɗauka an kai inda kake yanzu kan rana Allah yake a kai a can za a zare nan saboda haka biya isar da umarnin Allah zan je can yana zuwa yi ga ya ce ta zo kusa yana zuwa yi ya riga ya je can da bai je ba za a zare to tunda ajali ya kira shi sai ya je kan ranar ya ce an dama jiran ka muke ka zo nan a zare nan abin da Allah ya faɗa sai aka zare eh idan ajali ta yi kira duk inda ake sai an je a zamanin Annabi Sulaiman akwai wani mala'ika ba yi da aiki annabi Suleiman mala'ikan annabi Suleiman yana da wani bawa yana da wani yaransa yana masa biyayya sai Allah ya ce da Azra'ilu maza ka je ka zare min ran almajirin annabi Suleimanu amma ba a ƙasar Indiya ka zare ran a Indiya annabi Suleimanu yana Siriya da almajirin kamin kibta ido Azra'il ya zo Siriya da ya zo ga wanda aka ce zare rai sai dai umarni a Indiya da ya duba ya zuba masa wani kallo ga umarnin Allah ba a nan aka ce a zare ran ba ya kalle ziyara rai sai ya fice da yi annabi Sulaiman da almajirin jikinsa ya ba da tsama sai almajirin ya ce annabin Allah wannan mutumin da ya zo ya kalle mu jiki ya bani me zai sa ka sa iska ya ɗauke mu muje indiya wai sai ne ko mala'ikan mutuwa ne muje indiya mana mu tsira annabi suleiman ya ce haka za a yi aka kira iska ya ɗauke suna zuwa ƙasar indiya shi mala'ikan ya haka da hannu yana jiran saukowansu kafin su sauko jira yake suna sauka a hannunsa kudin ya zare ran shi saboda haka wa mata dari nafsun ja ta mutum وما تدري نفس بأي ba أرض تموت wani mutum da ya san inda zai mutu kuma duk ƙasan da za ka mutu an ɗauki wannan ƙasan da ita za a gama halitce ka shine in dai ƙasan nan ta yi kira ajali ya yi to wallahi sai ka zo gurin an binne ka saboda haka ba wani dabara ba wani abu kuma idan Allah ya yi bukata za ka mutu a guri sai a sa kana da bukata a wannan lardin sai ga bukata ta zo ta ta ajali ce. ba za ka iya fasa tafiyar ba dole ne sai ka je an kira ka kira ne na Allah ai dole ne sai ka je shikenan wani ya tafi ba zai dawo ba wani ya dawo ba zai tafi ba haka abin yake saboda haka aya ce ta tauhidi wannan lamari ayi wa Allah godiya ji tsoron Allah kuma ba Allah duk lokacin da kake in sallan azhar ya kai ka kana tafiya a mota ka sa a motar ka taburma ka sa buta da ruwa da karfe biyu yayi ka ce da direba faka me ka ce sallah ko ba mu sani ka abin can ko mu mutu eh daga kun yi kuma la'azar yayi kana tafiya ka ce fata menene ka ce sallah haka ake shi ibrahim kaula wata ran an sauke daga kasar waje yana sauka a jirgin sama yace allahu akbar yace sahu aka ce akar maka allah ba za ka je can abin da yace ta ba mu sani ba ran ko ba zai je can ba yi mana abin da allah ya da hiza ya yi to duk lokacin da kake wani uzuri lokacin sallah ka tsaya ka gaida allah ka gama sannan kai gaba kai wa Allah godiya wancan sallar da za ta zo za ka tarar za a yi da kai ba za a yi da kai ba to Allah ya bar wa kansa sani kuma tunda sallah a bace mai nauyi to Allah ya ce wa mata dari nafsin ma za ta kasi bugada min kairin wa sharri ya alamuhu Allah ta'ala a bace biyar wata rana a da ƙarin jilani an yi magana yana nan yana zaune sha Azra'il ya kawo masa ziyara mala'ikan mutuwa ya kalle ya kalle shi suka gaisa ya ce bawan Allah waye ne ya ce Azra'il ne sai to yau za ka zare raina sai masa haka guda biyar sai nuna masa shi nan daga nan sai tara almajiran sai ya ce jiya fa mala'ika ya kamun ziyara na mutuwa saboda haka na tambaye zai zare raina ya nuna min biyar shine ko kun san biyar din nan wani almajiri ya akar maka Allah bayan wata biyar za ka mutu yayi shiru wani almajiri ya akar maka Allah bayan sati biyar wani almajiri ya akar maka Allah bayan bayan kwana biyar to kai kai mutuwa ma zai kwana biyar din dadi kaji sai ta kai a bari a kira min wane shine yake da fahimtar ilimi a kira ya ce kaji kaji kaji ya ce a ai abin da ya gaya ma a ja ayan inna Allah indahu inna Allah indahu ilmu sa'a shine dayan wa yunazzilu al-ghayb to shine na biyun wa ya'lamu ma fil arham shine na ukun وما تدري نفس ماذا تكسب غدا shine na hudun وما تدري نفس بأي أرض تموت shine na biyar din shine biyar din da ya nuna wani sai to kai ka fara fahimta Ka fara fahimta wani abun biyar sai Allah ai shi ma mala'ikan aiki yake sa shi hakikanin wanda ya san aikin Allah ne saboda haka jama'a bi Allah a kowane lokaci lokacin nan kullum a tafiya yake wa mata dari nan sun bi ayye a وما تدري نفس بأي أرض wanda تموت ya san lardin da zai mutu amma Allah ya kaddara hakan ya alamuhu Allah ta'ala inna إن Allah الله عليم to inna كبير Allah sana ubangiji alimu masani ne bi kulli shay'in Allah ya san komai kabir mai bada labarin nabi ba'inihi ka zahiri ba'inin sa kaman zahiri ne ruwayar buhari imamu buhari ya rawaito daga abdullahi ibn umar hadisin mafatil gaibu hadisin da zai nuna mabudin gaibu kamsan guda biyar ne shine inna la inda mu ilmu sa zuwa karshen sa to wannan lamari kar a higa a ce an san wani abu a bar wa Allah ilimin sa Allah ya san komai a wannan lamari sai dai hakikanin bawa ya ba Allah to mu je tunda muna da ragowar lokaci na Sura